نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه على وهيه فقد ادى الامانه ونصح لله في الامه وترك الامه على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله تعالى هو خير ما ذكرتم وأعظم ما استهلتم فالله تبارك وتعالى يراكم في أموركم كلها ثم علموا يا عباد الله إن جسم الإنسان وروحه لا يتحمل عذاب الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد فإن العذاب يوم القيامة تكون على الروح والجسم معا بداية في القبر أعاذني الله وإياكم من عذاب القبر وعذاب النار عباد الله أن هنالك أناس هم أشد الناس عذابا يوم القيامة إليكم بعض منهم فقد أورد الإمام أحمد في مسنده عن مسلم بن صبيح قال كنت مع مسروق في بيت فيه تمثال مريم فقال مسروق هذا تمثال كسرى فقلت لا ولكن تمثال مريم فقال مسروق أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المسورون وجاء في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاحون بخلق الله قالت عائشة فقدعناه فجعلناه من فجعلنا منه وسادة أو وسادتين عباد الله إن ممن يعاني بأشد العذاب بأشد العذاب يوم القيامة من قتل نبي أو قتله نبيا لما ارتكب من الجريمة فقد روي عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين أيها المؤمنون يا عباد الله إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المرأة التي تكون بينها وبين زوجها الشحناء أو من الناس وهم أو من أما الناس وهم له كارهون فقد جاء في سنن الترمذي عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال أشد الناس عذابا اثنان امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون قال جرير قال منصور فسألناه عن أمر الإمام فقيل لنا إنما عنا بهذا الأئمة الضالة فأم على من كره وفي مسند أبي يعلى الموصولي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر عباد الله ومما يسبب للمرء أن يكون ممن هم أشد الناس عذابا يوم القيامة الهجاء فأن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم, القيا يوم القيامة رجل هجا رجلا فهج القبيلة بأسرها بأسرها جاء في كتاب وقد جاء في كتاب مساوي الأخلاق ومذمومها لشاكر الخرائط عن عوف العربي قال سمعت أبا المغيرة يقول قال عبد الله بن عمرو أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة والمنافقون وآل فرعون عباد الله فقد قال الله تبارك وتعالى في أصحاب المائدة قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وأما المنافقون يا عباد الله فقد قال الله فيهم إن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وآل فرعون فقد بين الله تبارك وتعالى فيما يكونون فيه فقال ربنا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فالحذر الحذر يا إيمان الله لا تسببوا لأنفسكم استهلاك عذاب الله فعذاب الله يا إيمان الله وقاني الله وإياكم منها لواقع لا محال لواقع لمن استحقه إن عذاب ربك لواقع وآذن الله جميعا من عذابه سبحانه وتعالى عباد الله إن الإنسان غير مأمون من عذاب الله تبارك وتعالى كما بين ذلك ربنا في كتابه إن عذاب ربك غير مأمون احذروا الحذر يا عباد الله احذروا الله يا عباد الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضره وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد انتبهوا يا عباد الله فالموت آت ربما تكون فجأة والمشكلة يا عباد الله لا ندري متى نموت ولا ندري أين نموت ولا ندري كيف نموت إن الله عنده إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم تب علينا وتفضل علينا يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله اللهم وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم إن لنا في أجواف المقابر وبطون ثرى آباء وأمهات وأبناء وإخوانا وعلماء وأصدقاء وجيرانا وزملاء اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم اغفر لهم جميعا يا رب العالمين اللهم اغفر لهم واغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ya ɗora al'umma akan tafarki madaidaici ba wanda yake kaucewa tafarkin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dai wanda yake halakake ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa gabaki daya ya ku yan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wataala domin tsoron Allah taqwa shine mafi alkhairin abin da za ku taskance abin da za ku koyi ku sani lalle Allah tabaraka wataala babu abin da yake koyuwa gare shi subhanahu wataala ba da haka ku sani ya ku yan uwa lalle jikin dan adam da ainihin wato ransa ba zai iya jure azabar Allah tabaraka wataala ya zanto bai damu ba Allah tabaraka wataala lalle zai azabtar da bayi waɗanda suka cancanci azabtar da su Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa ku tsare kawunanku da iyalanku daga shiga wuta ita wuta din nan makamashinta su ne mutane da kuma wato anashin duwatsu lalle azabar Allahu tabaraka wa ta'ala ranar alkiyama za ta kasance ne a bisa rayukan mutane da kuma jikinsu wato mafi girman azaba ma ana yi wa anashin rayuka ne kamar yadda mutum zai iya kwantawa bacci ya sha wahala ya ji yana ta ihu amma gangar jikinsa ba ta ji ba kuma yana ta shan wahala ɗin to haka al'amarin yake idan mutum ya mutu tun ma daga ainihin wato cikin kabari Allahu tabaraka wata'ala ya kare ni ya kuma kare ku daga ainihin azabar kabari da kuma azabar wuta ya ku bayin Allah lalle akwai wasu mutane waɗanda suke su suka fi kowa samun azaba gobe alkiyama kamar yadda Allahu tabaraka wata'ala ya bayyana cikin wasu ayoyi cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin waɗansu hadisai aka samo maganganu waɗansu asar daga ainihin magabata cewa akwai waɗansu mutane sun fi kowa gobe alkiyama wato samun azaba a gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu Imam Ahmad ya kawo hadisi a cikin musnad ɗinsa wanda aka rawaito daga musulun ɗan subai yake cewa na kasance tare da masuruk a ainihin wani ɗaki a cikin ɗakin akwai wani hoto sai masarauta yake cewa wannan hoton kisra ne ko shugaban rum sai na ce da shi a'a wannan hoton wato maryam ce mahaifiyar annabi isa alaihi salam sai masarauta yake cewa amma fa ni naji abdullah dan mas'ud yana cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutanen da suka fi kowa wato samun tsananin azaba gobe alkiyama ko suna daga cikin waɗanda za su fi kowa shan azaba gobe alkiyama su ne almusawirun wato waɗanda suke wato surata mutane wanda suke zana hotunan mutane waɗanda suke hoton mutane ko a zo a lankaye ko su rubuta shi a jikin wani abu daban ya zo cikin sahihul bukhari hadisin da aka rawato daga abdurrahman dan kaisa yake cewa shi kuma rawato daga babansa yake cewa naji aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo daki na sai ya ga wato ainihin wani labule da insa a jikin daki sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tsinke wannan labule ya jawo shi ya tsinko shi kasa take cewa sai naga fuskar sa ta canza wato yanayi ya gwada cewa ransa ya baci sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa yake Aisha ki sani cewa mafiya samun azaba mafiya tsananin azaba gobe alkiyama su ne waɗanda suke kamanta halittun Allahu tabaraka wa ta'ala nana Aisha take cewa sai muka cire wannan labule din muka mai da shi wato matashin kai guda ɗaya ko kuma guda biyu ya ku bayin Allah yana daga cikin waɗanda suka fi samun tsananin azaba gobe alkiyama shine mutumin da wato annabin Allah ya kashe shi da hannunsa ko kuma mutumin da ya kashe annabin Allah sau wato wannan yana daga cikin mafi girman laifi mutum ya yi laifin da duka yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake da tausayi da kuma jin kai ya zamto wato ya kashe mutum to wannan gobe alkiyama yana daga cikin waɗanda za su kowa samun azaba gobe alkiyama ko kuma wani mutum da ya kokarin kashe ɗaya daga cikin annabawan Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafiya tsananin azaba gobe alkiyama shine mutumin da annabi ya kashe shi ko kuma mutumin da ya kashe wato ainihin wato ainihin annabi da kuma wanda yake shugaba akan wato ainihin bata ko dai shugaba na addini yana jan mutane wajen su bata kullun in al'amari ya taso gashi gaskiya shi amma sai da kokarin kawarwa saboda ya kawar da mutane don kar mutane su baje su bashi guri to yana daga cikin waɗanda zai fi kowa shan azaba gobe alkiyama kamar irin azaban da suke faruwa a yanzu gaskiya ta bayyana sai ka ji wani ya sake fitowa ya sake yin wata kwana da mutane ya sake shiga da su wani loko in wani abu ya sake bayyana a can ya sake yin wata magana ya sake yin kwana da su wani loko to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shugaba wanda yake batacce duk wanda yake jagorantar mutane akan bata a matsayinsa na jagora na addini malami ko kuma jagora na ainihin mulki to yana daga cikin waɗanda zai fi kowa shan azaba gobe alkiyama hadisi ya ci gaba da cewa da kuma mutanen da suke siffata halittun Allah tabaraka wa ta'ala ya ku ƴan uwa mu'minai ya ku bayin Allah ku sani cewa yana daga cikin waɗanda suka fi kowa samun azaba gobe alkiyama ita ce mace wacce ta saba wa mijinta tsakaninta da mijinta akwai matsala ko kuma mutumin da ya zo ya jagoranci mutane alhali mutanen ba sa sansa ko dai zamto limaminsu karfi da yaji ko kuma ya zamto shugabansu ba shi suke so ya jagorance su ba amma karfi da yaji ya zamto dole shine shugabansu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan zai fi kowa daga cikin waɗanda za su fi kowa samun azaba gobe alkiyama jabir a jarir yake cewa muka mansur yake cewa muka tambayi am muka yi tambaya dangane da al'amarin shugaba wanda yake shi shugaban nan ko limamin nan wato shine yake kan gaskiya amma mutane suka tsane shi sai yake cewa da ni lalle ko shakka babu to in dai haka ya faru to laifin yana kan su mutane suka ƙi shi ne amma matukar ba laifin mutane bane laifinsa ne wato ya matsa sai ya jagorance su ko ya zamto shugabansu a ainihin mulki na gudanarwa ko kuma ya zamto shugabansu a hidimar addini dole sai ya zamto limaminsu ko ya zamto shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to yana daga cikin waɗanda za su fi kowa shan azaba gobe alkiyama ya zo cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya jagoranci mutane wajen sallah alhali mutane ba sa so to ko shakka babu shi sallarsa ko wuyansa ba za ta wuce ba ballantana ma daga ta zuwa ga sama ballantana Allahu tabaraka wa ta'ala ya karba ya ku yan uwa musulmai yana daga cikin abin da yake sabbaba wa bawa ya tsinci kansa cikin waɗanda za su fi kowa samun azaba gobe da kiyama shine mutumin da yake yin wato ainihin zambo ga ainihin wani wani yayi wannan zambo shi ma sai ya zambace shi shi kuma sai ya zambaci kabilar sama gabaki daya yace ai ku kabilar ku kaza ce gabaki daya to irin wannan yana daga cikin abin da yake kawo bawa wato mafiya tsananin azaba gobe alkiyama ya zo a cikin littafi mai suna masawil akhlaq wa madmumiha na shakir al-khara'idi hadisin da aka samo ko asar da aka samo daga Auf al-Arabi yake cewa naji Abu Mugira yana cewa Abdullah dan Umar yake cewa mafiya tsananin azaba gobe alkiyama shine wanda ya kafirce wa Allah tabaraka wata'ala daga cikin ashabul ma'ida da kuma munafikai da kuma jama'ar fir'auna ya ku bayin Allah Allah tabaraka wata'ala ya faɗa dangane da waɗannan wato mutane guda uku wanda ya zo cikin wannan hadisi na Ibn Umar cewa su za suna daga cikin waɗanda suka fi kowa samun azaba gobe alkiyama wanda suka kafirce wa Allah tabaraka wata'ala bayan saukar ma'ida wato mutanen annabi isa ne suke ce da shi ka roƙi ubangiji ya saukar mana da abinci a dafe tire kawai a jere da kalolin abinci daga sama a saukar da wannan annabi isa ya ce in an saukar za ku yi imani suka ce in dai an saukar za mu yi imani da aka saukar ko ba su yi imani ba allahu tabaraka wa ta'ala ya ce to fa in na saukar ba ku yi imani ba zan azabtar da ku irin azabar da ban taɓa yi wa kowa akan ƙasa ba allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa dangane da halin su wato mutanen wato mutanen ainihin ashabul ma'ida yake cewa sai Allahu tabaaraka wata'ala ya kare shi annabi Musa alaihi salam daga muggan abin da suka tanarar masa Allahu tabaaraka wata'ala yace wa haqa bi ali fir'auna su'al azab Allahu tabaaraka wata'ala yake cewa wato mutanen fir'auna mafi munin azaba sai ta sauka musu wato mutanen fir'auna da ainihin wannan hadisi yake cewa mutanen fir'auna suna daga cikin waɗanda za su fi kowa samun azaba Allah tabaraka wata'ala ya faɗa ke cewa mutanen fir'auna a cikin alkur'ani Allah tabaraka wata'ala ke cewa haqa bi ali fir'auna su'ul azab mutanen fir'auna mafi munin azaba ta sauka musu wacce ce mafi munin azaba sai Allah tabaraka wata'ala ya ce annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya wuta ce za a rika bujuro da su mutanen fir'auna da safiya da kuma marece ya zo cikin asar cewa ɗaya daga cikin magabata yake fassara ƙarƙashin wa yake faɗa ƙarƙashin wannan aya cewa mutanen fir'auna rayukansu suna cikin waɗansu wato suna cikkunan waɗansu baƙaƙin tsuntsaye ne suna can a cikin waɗansu baƙaƙin tsuntsaye da yamma sai tsuntsayen su je da su cikin wutar jahannama a azabtar da su sai a koma da yamma su sake mai da su har a tashi alkiyama a haka suke Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadul adab ranar alkiyama kuwa za a shigar da mutanen fir'auna mafiya tsananin wato anashin azaba amma su ma'abota wato ma'ida kuwa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa annabi isa ke cewa ya ubangiji ka saukar mana da ma'ida daga sama ya zamto wannan ma'ida din wannan tafashi din ya zamto aidan li awwalina wa akhirina ya zamto mu na yanzu shine na farko wana mu yanzu mu ci daga wannan waɗanda za su zo nan gaba su ma su ci daga wannan abin da zai sauka daga sama ɗin sai Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ni ɗin fa zan saukar muku da ainihin wato wannan ma'ida ɗin amma fa man yakfur ba'du duk wanda ya kafirce mun bayan na saukar da wannan ma'ida minkum daga cikin ku fa inni u'adhibhu azaban la u'adhibhu ahadan min al'alamin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce to fa ya shirya cewa zan azabtar da shi da wata irin nau'in azabar da ban taba azabtar da wani ba wato daga cikin talikai ba wannan yana gwada cewar lalle ashabul ma'ida suna daga cikin waɗanda suka fi kowa wato shan azaba gobe alkiyama Allahu tabaraka wata'ala ya kare mu amma halin su wato ainihin munafikai kuwa Allahu tabaraka wata'ala yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira lalle su munafikai suna ainihin ɗabak na can ƙarƙashin ƙasa ɗabakin can ƙasa suna ciki ba za su samu wanda zai taimaka musu ba ko wanda zai tallafa ya fitar da su ba ya ku ‘yan uwa ku kiyayi kanku ku lura kada ku sabbaba wa kawunanku cancantar samun azabar Allah tabaraka wa ta'ala ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ni ya kuma kare ku daga ainihin azaba ta Allah tabaraka wa ta'ala ya ku ‘yan uwa lalle azabar Allah tabaraka wa ta'ala ko shaka babu za ta auku ga waɗansu kamar da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna azaba rabbika lawaqi lalle azabar ubangijin ka fa sai ta auku sai ta faru Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cikin wata aya yake cewa babu wani mutum da yake amin wanda yake amintacce daga ainihin azabar Allah tabaraka wa ta'ala sai dai wanda ya kyautata aiki Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa inna inna azaba rabbihim ghayru mamun lalle wato azabar ubangijin su ba a bar wato lamun cewa bace mutun yace ai shi Allah tabaraka wa ta'ala ba zai masa azaba ba kawai zai zauna ya ku yan uwa lalle ku lura ku kiyaye kanku Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ranar da kowace rai za ta sami abinda ta aiwatar a halarci za a zo da shi baki daya abinda ta aiwatar mummuna za a halarto da shi hakanan abinda ta aiwatar kyakkyawa za a zo da shi yinin alkiyama Allah tabaraka wataala sai yake cewa wa yuhadhirukum Allahu nafsahu Allah tabaraka wataala yana tsoratar da ku kansa fa ku fa kiyaye shi Allah tabaraka wataala yana nata wannan kalma so biyu a cikin alqur'ani kuma a cikin sura guda wa yuhadhirukum Allahu nafsa lalle Allah tabaraka wataala fa yana tsoratar da ku ku kiyaye kansa ku kiyaye Allah tabaraka wataala lalle Allah tabaraka wata'ala kuma ku sani cewa mai tausayawa ne da anashin bayinsa ya ku yan uwa ku lura lalle ita mutuwa fa babu makawa sai ta zo wa kowa daga cikin mu kuma yana iya yiwa mutuwa din nan za ta zo ne har kurin faja'a za ta zo wa mutum wato karan gatso baka shirya ba domin dama babu wani mutum da ainihin mutuwa take zuwa ta ɗauke shi face su yayi nadama akan wato ainihin mutuwa ɗin ko da mutumin kwarai ne su yayi fatan dama yayi fatan dama ya ƙara mana in ko mutumin banza ne su yayi fatan ina ma a ƙara masa kwanaki domin ya gyara inda ya sakaci muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ku ƴan uwa ku lura lalle mutuwa za tana nan tafe tana tana nan zuwa kowane ɗaya daga cikin mu kuma ita mutuwa ɗin nan akwai yiwuwar ta zo mana wato karangatsau musamman ma abin da yake faruwa a yanzu yana daga cikin dama alamomin tashin alkiyama shine a sami yawan mutuwa karangatsau kawai lalle wannan yana daga cikin wato ababen lura yana daga cikin abin da ya kamata ya zama wajibi ma bawa ya lura ya kiyaye to mafi girman matsala ya ku yan uwa shine bamu san yaushe zamu mutu ba bamu kuma mu san a ina zamu mutu ba ba kuma mu san ta yaya za mu mutu ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala da ya kyauta da ƙarshen mu Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle Allah ilimin tashin alkiyama a gurinsa yake shine wanda yake sauka da ruwan sama shine kuma wanda ya san abin da ke cikin wato mahaifa Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa rai bata san me za ta aikata gobe ba ba wanda ya san lalle gobe ga abin da zai yi ga abin da zai ci ga adadin ruwan da zai sha ga inda zai taka ba wanda ya san wannan zaka iya cewa gobe insha Allah zaka yi kaza zaka yi kaza amma akwai yiwuwar goben ba za ka yi wannan ba wataƙila kafin goben ka mutu wataƙila goben bakar lafiya wataƙila goben kuma ka mutu Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa babu wata rai da ta san me za ta aiwatar gobe Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa babu wata rai kuma da ta san a ina za ta mutu baka san a wace ƙasa za ka mutu ko a wanne guri za ka mutu ko a gidanka za ka mutu ko a asibiti ko a masallaci ko a ina ne sai dai kawai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya kyautata ƙarshen mu ya ubangiji muna roƙon ka ka kyautata ƙarshen mu ya ubangiji ka yafe mana laifukan mu ya ubangiji ka mana kyauta daga gare ka da ainihin rahamarka ya ubangiji mun tuba zuwa gare ka kai ne mai karɓar tuban bayi ya ubangiji muna tawassul da kyawun ayyukanmu ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji muna da iyaye a cikin ƙasa ya ubangiji ka yafe musu اللهم قسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا واجعله اللهم وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم إن لنا في أجواف المقابر وبؤن ثرى آباء وأمهاتا أبناء وإخوانا وعلماء وأصدقاء أصدقاء وجيرانا وزملاء اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه يا كباين الله الله تبارك وتعالى yana umarta ku dona al'amari sai ya fara da kansa yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ku wanda suka yi imani ku yawaita salati gare shi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kara wannan gari albarka da kuma zaman lafiya ya ubangiji ka kara wannan ƙasa tamu albarka da zaman lafiya duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allahu tabaraka wata'ala ka kawo zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali akwai dan uwa malam Shu'aibu Siri Allahu tabaraka wata'ala ya jarrabe shi da samun hatsari na abun hawa tun wancan satin ake gaya mun cewa ya sami matsala ta abun hawa wasu sun bige shi a mashin ya kare haka ya maje wasu ramuka kuma daban muna roƙon Allahu tabaraka wata'ala ya bashi lafiya wanda yake shine PRO na majalisar malamai son kullum za a gan shi a sahun gaba anan Allahu tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya bashi lafiya ya sauke masa ya kuma sa ya zamto hakan ya zamto kafara gare shi haka nan duk marasa lafiya Allahu tabaraka wa ta'ala ka basu lafiya duk wanda suka buƙaci barar addu'a daga gurin ya ubangiji ka biya musu bukatun su na alkhairi ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe muna godiya ga ainihin wato al'umma irin yadda ake tallafa wajen gudanar da wannan ayyuka na masallaci musamman daga ƙarshe-ƙarshe wanda ya wannan fentin masallaci kamar yadda kowa ke gani muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya saka masa da gidan aljanna duk wanda ya sa naira goma da duk abin da wato ya sawwaka wanda suka sa wajen yin aikace-aikacen nan tun daga wato wanda ya gina masallacin nan wanda aka yi wannan interlock din da gyaran fankoki gashi kuma sati biyu da ya wuce an ga an sa fanka ta baya din nan wannan an sa wannan fanka ne da irin wato fi sabilillahi da kuke bayarwa naira goma naira ɗari da kaza da kaza abin da aka tattara kwamitin masallaci suka ɗauka dubu arba'in da biyar suka so wacce fanka allahu tabaraka wa ta'ala ka saka wa kowa da gidan aljanna muna roƙon allahu tabaraka wa ta'ala ka mana tukuici da gidan aljanna umu ila salatikum yarhamukum allah